من تبعهم بإحسان ورحمة الله وبركاته muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya rayar da mu zuwa wuni na bakwai ko yau hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 da bakwai wanda ya daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida yau ma ga cikin ikon Allah da ya da gare shi za mu ɗora karatunmu a yadda muka tsaya idan ‘yan uwa ba su manta ba mun tsaya a kan aya ta casa'in cikin suratul kafi yau kuma za mu tashi a kan aya ta casa'in da ɗaya cikin da kissa ta zulƙarnai muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya datar da mu wajen faɗa da aiwatarwa da tarjama waɗannan ayoyi a daidai Allah ta'ala ya mana jagoranci sai Allah maɗaukakin sarki ce zalika ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
to wannan ayoyi da malamin karanta mana yanzu shine ci gaba da jawabi akan rayuwa da kissar shi wannan bawan Allah wanda ake kiran shi Zulqarnain mabocin ƙaho guda biyu wadda mun faɗa a baya cewa shi bawa ne cikin bayin Allah nagartattu Allah yana ba da labari dangane da shi saboda abin da aka bayyana na sanin labarin mutane ana ba da labari ne da tarihi ba wai don kawai ka ji abin da ya burge ka a cikin tarihin ka ji abin da ya baka mamaki a cikin tarihin ka ji waɗansu al'amura ba a'a ana baka waɗannan al'amura ne don su zama maka dalilin shirya zama maka kuma abin lura cewa ga wasu mutane ga irin yadda rayuwarsu take to kai ma ka yi ƙoƙari ka siffantu da su don ka samu rayuwa mai kyau to cikin labari shine Allah yake cewa zalika ai wancananka wayannan labari da aka baka da duk abin da zulkarnaini yake da shi da abin da ya gabatar wa qad ahadna ilmuna bima indu Allah ya ce hakika mun kewaye duk abin da zulkarnaini ya sani da duk abin da zai da duk labarin sa mun kewaye shi da ilimi yana Allah ya san ilimi akan komi da rayuwar zulkarnaini shi sa anan malam yace kadhalika wa qad ahata ahata ilmuna bima indahu haka ne ilmin mu ya kewaye duk abin da ke wajen shi zulkarnaini min khairin na duk wani alkhairin sa Allah yana sanar da shi wal asbabul azima da kuma wa'annan dalilai masu girma wanda Allah ya kore masa yake amfani da su duk yadda yake so ya ji samala yace haisu ma tawajjahat duk inda ya juya duk yadda ya bi dalilan da Allah ya bashi yake iya wannan tafiye-tafiye da sanin dukkan abin da zai sani Allah yana kewaye da ilimin wannan wasara da kuma tafiyar da yayi wannan aya kamar yadda malamai suka ce haka za kana amru zulkarnai haka dai al'amarin zulkarnai da ya kasance wa qad ahata Allah subhanahu wa ta'ala ilman kamilan bi kulli ma indahu yace hakika Allah wanda ya tsarkaka ya daukaka ya kewaye dukkan abin da ke wajen zulkarnai ne min quwwatin na ƙarfi wa sultanin da mulki wa junudin da rindinoni wa asbabin da dalilai da yake rika ya yi tafiye-tafiyensa ya yi ayyukansa ya yi komi duka Allah yana kewaye yadda suna cikin ilimin Allah fala ya kufa alallahi shaiku babu wani abu da ke koyuwa ga Allah min amrihi daga al'amarin zulkarneni bal ba haka ba huwa subhanahu shi wanda ya tsarkaka alimun masani ne bi jami'i ahwalihi da dukkan halayyar da zulkarne ne yake ci zahiruha mabayyanin al'amuransa wa batinuha da abin da ya koyi nasa duka Allah yana sanar da shi shi sa ibnu kathir ya dubi wannan aya zai fassara ta yace ai anna Allah ta'ala kana aliman bi jami'i umuri zulkarne lalle Allah madaukakin sarki ya kasance alimal masani bi jami'i umuri zulkarnain da dukkan al'amuran zulkarnain min mulkihi na irin mulkin sa da yayi wa sultanihi da irin mulkin da yake da shi wa sayrihi fil ardi da tafiye tafiyen da yayi a bayan kasa dukkan Allah yana sane da shi wa ma utiya min al asbab al azima da abin da aka bashi na dalilai masu girma wanda suke taimaka masa wajen tafiye-tafiyensa da ayyukansa da komi duka wannan ya sani Allah maɗaukakin sarki yana sani da wannan ya ce wa haza ya dillu ala anna kullama utiyahu innama huwa bi ilmin lahi wannan kuma yana nuna mana cewa dukkan wani abu da aka baiwa shi zulkarnaini to fa yana nan cikin ilimin Allah ne Allah ya san da abun kafin ya bashi wata kadirihi da kuma kaddarawar Ubangiji. Da haka yanzu mai za mu fitar a nan, a matsayinmu na masu sauraron wannan kissa, shi ne duk abin da kaga ya faru a rayuwarka, to kakka kaddara cewa Allah bai san da wannan abun. Allah ya sani, ya tsara maka abin da zai faru da kai tun daga farkon rayuwarka har zuwa ƙarshen rayuwarka. babu kuma abin da ɗan adam zai yi wanda yake wajen abin da Allah ya tsara a'a to abin da zaka yi yana cikin abin da Allah ya tsara shi sa ibnu kasir ya ce wa hadha yadullu ala anna kullama utiyahu ma huwa bi ilmi Allah wa taqdiri duk abin da aka bashi to yana cikin ilmin Allah da kaddarawar Allah yace wa hadha fi isharatu cikin wannan akwai ishara ila annan nasra cewa lalle cin nasara a rayuwa wa tamkin da tabbatuwa min indillahi wahid wannan suna zuwa ne daga wajen Allah shi kadai ana duk abin da zaka samu na taimako a rayuwarka to Allah ne yake dalilin samun wannan taimako duk abin da zaka samu a rayuwarka wanda zai tabbatar da kai a matsayin mutum bawa na Allah wannan ba daga Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya da kun ga wannan yana daga cikin irin ma'anar da shi al-Imam Ibn Kathir ya tsinkawo cikin wannan aya daka wannan aya tana gwada mana cewa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahata ilman bi kulli ma ladai dhil qarnayn Eka wannan aya tana nuna mana cewa lalle wanda aqida ce ta musulunci kuma asali ne cikin asalai a cikin addinin musulunci cewa babu wani abin da ɗan adam zai yi ya samu ɗaukaka ko ya samu kaza ba tare da sanin Allah ta'ala ba ba zai yiwu ba shi sa za a ga a mutane na yau za ka yi mamaki har musulmai da sauran mutane duka sun rabu da Allah sun kaddara cewa abubuwan da suke na sabon Allah da tsiyatako shi ne yake zama dalilin ci gabansu wame kamar masu zuwa harkan tsafe-tsafe da sauran abubuwa da suke suke kama da haka da masu yin zunubi akan cewa sai sun yi sabo da su samu daraja sai sun yi sabo da su samu matsayi sai sun yi sabo da su yi kaza akwai mutanen da suke nan suna ga cewa in ba sa zunubi ma matsayin da suke kai ba zai tabbata ba an ɗora su akan wannan akwai wanda duk abin da zai sai ya je gun wani malami idan an gaya muku wani abin za ka yi mamaki wai mutanen da ake je irin masu harkoki ‘yan kasuwa da masu harkar transport da ma'aikatan gwamnati da sauransu wanda suke zuwa har irin mai ta ake siyo musu ta tsafin nan ke su dinga ta zama dalilin bunƙasar arzikinsu kuma sun yarda da haka to dan adam ya sani duk abin da ya aikata Allah yana sane da shi shi sa Allah ya ce wa qad ahadna bi kulli ma duk Allah ya ce mun kewaye dukkan abin da mai da zulkarnain ya sani na labarin sa babu abin da bamu sani ban ji Allah babu wani abin da zaka yi wanda Allah ta'ala bai sani ba yace fa zulkarnain ko yace ma azmi ma azimu mulki yace kaga zulkarnain tare da girman mulkinsa fa inna Allah huwa allazi makkanahu zulkarnaini tare da girman mulkinsa da a matsayinsa da duk abin da ake gani waye tabbatar da shi Allah ne in Allah bai tabbatar da shi ba wallahi babu wanda zai iya tabbatar da shi to haka kai kanka haka ne haka mu gaba daya duk wanda Allah bai tabbatar da shi ba babu yadda zai ya samu tabbaci shi sa suka ce fa zulqarnayn ma azimi mulki tare da girman mulkin sa fa inna Allah huwa alladhi makkana Allah shine wanda ya tabbatar da shi wa adahu asbab ya ko bashi dalilai wanda yake cimma burin sa a duk inda ya sa gaba dan kashi ya kamata a matsayin mu na musulmai mutanen kwarai ba su kokarin koyi da abin da addini ya zo ya koyar da mu to kada mu fitar da rayuwar mu wajen abin da shari'a take koya mana kai kokari kai rayuwa daidai da abin da shari'a ta ce kun ga arziki da dukiya da duk ake ta fafutuka da mulki da ake fafutukarsa babu wani mai tabbata idan Allah bai tabbatar da shi wallahi babu wanda kuma Allah ya ce zai tabbatar masa da abu to in duniyar nan za su taru su ce ba su yadda ba wallahi Allah sai ya tabbatar da abu da ka ƴan uwa mu yi wa kanmu tarbiyya mu dinga nesanta kanmu da abubuwan da shari'a ta yi tsawa yanzu kun ga mutane za su gani a hankalce da ko mutane masu zurfin tunani ku auna ku gani yanzu irin nau'ukan jinya da ake a wannan zamani da nau'ukan jinyace-jinyace da aka yi a zamanin da suka gabata wanda lokaci ne aka fi samun jinya mai hatsari a yanzu ne a wani lokaci ne aka fi sanin ilimin kiwon lafiya to me yasa kiwon lafiya bai da amfani eh kusa dalili shine sabon Allah mutanen da suka gabace mu suna kiyaye sabon Allah mu ko mun dauka sabon Allah kawai shine hanyar da zaka bi ka samu abin duniya shi yasa mutane sai ka ga mutum ya je gun boka yayi kaza yayi kaza wai zai samu mulki zai samu kuɗi zai samu daraja a fuskar mutane duk ya manta dan kai Allah ya tashi dora masa wata masifa sai a ce allurar sa kowanne wata miliyan uku ne ake sayan allura kuma duk wata sai an yi guda ɗaya kuma Allah ya ga dama sai zaune da shi shekara goma suna ya tara kuɗin to an ba shi hanyar da za su tafi a banza da haka in kuna neman lafiya da zaman lafiya da kwanciyar ainihin hankali wallahi mu nisanci sabon Allah da duk irin wayannan jinyukan ba a jin su sha ce wani ciwon siga ya kama mutum ciwon hawan jini ya kama mutum ciwon waye ya kama mutum babu su saboda ba zunubi bari in gara mana wani haske idan kuka reflecting baya idan ka kasa mutane gida uku gida ɗaya ne suke saƙon Allah amma yau in ka zo ka kasa mutane gida uku duk gida uku suna saƙon Allah shekara goma zuwa talatin kashin farko talatin zuwa hamsin kashi na tsakiya hamsin i sama su ne kashi na ƙarshe to ba duk wayannan kashin a yanzu ba irin barnar da ba sa yi matasa su ne mazinata su ne ‘yan luwaɗi su ne ‘yan cin kuɗin ruwa su ne ‘yan caca su ne ‘yan kaza su ne ‘yan kaza haka in ka je tsakatsakin mutane su ne wa'annan haka in ka je sama sau nawa kuke gani a nuna dattijo tsofo cikin a ce ya samu tariya ɗan shekara bakwai ya yi lalata da ita a da kana jin wannan abu Allah ba za ka ji ba da katigori ɗaya ne masu sabon Allah yara 'yan shekara goma zuwa ashirin talatin ba su ma san zunubi ba da saboda ba san kawai ba amma talatin arba'in hamsin wadda suke tsakiya a nan ne ake samun barna saboda a cikin su ne akwai 'yan bariki ko wanda suke yawon duniya akwai wanda suke kaza kaza in mutum ya haura hamsin kuma ya yarda cewa ya kusan kabari ya ma tuba daga kowane irin abu amma kuma yanzu ba wanga kowa ya faɗa ciki shi sa za ku ga masifu sun yi yawa a cikinmu masifu nau'i daban-daban sun shigo cikin al'umma wallahi ba komai ne ya kawo su ba zurbai ne mutuwa mu gyara tsakaninmu da mahalicci za ku ga Allah zai yaye mana irin waɗannan masifu da suka shigo cikin mutane musamman jinyoyi ko jinyuka da ake nau'i na ainihin jinya da ake yi a wannan zamanin wallahi in mun nesanta kanmu da sabon Allah Allah zai yaye mana su ai manzon Allah ya faɗa yace mutane ba za su dinga zina ba sai Allah ya haifar da jinya da iyayen su ma da kakannin su ba su taba jin irin to yanzu ya ake ciki hmm shi sa Allah ta'ala yake gwada mana cewa duk abin da zulkarnaini yake ciki to Allah yana kewaye da shi da iliminsa shi kuma a nan mala ya ce ba zulkarne ne ma a mulki kun ga wannan zulkarne ne tare da girman mulkin da yake da shi fa inna Allah huwa allazi makkanahu to Allah fa shi ya tabbatar da shi akan wannan mulki ba ya wani bane wa adahu asbab kuma ya bashi dalilai da zai ainihin bi da ya samu cimma burin abin da ya sa a gabansa yace wa fi hadha ta'limul lil mu'min a cikin wannan akwai karantarwa ga mutanen kirki Allah ya gataru bil quwwati abu da farko in kai mutumin kirki ne to karka rudu da karfi da Allah ya baka karka yadda ka rudu da irin karfin da ka samu cewa me kana da karfi bari ka yadda zaka yi in Allah ya ga dama wata ran sai a barka a rayar da kai har zuwa lokacin da karfin zai kare wani ɗan ƙanƙanin yaro zai ce wani tashi mai kaza ka fashe da kuka kana ji kana gani kai kuka ka ce a yanzu ni ne za a zuwa ce mun na yi kaza ko ba zan iya ba kuma ga shi ka ɓata rayuwarka a banza ka je lahira kuma a tuhume ka bishi ya ce Allah ya tarra bil kowace kada mutum ya rudu da karfin da yake da shi awul mansab ko kuma ainihin abin da ya mallaka na me na nasaba ko na dukiya ko na wani abu da Allah ya masa karka rudu da wannan abin da ake so ka yi shi ne ka dinga muraqabatul lahi ka dinga jin cewa Allah yana tare da kai Allah yana ganin ka Allah yana jin duk abin da kake yi saboda haka karka yadda kai abin da ubangiji ta'ala zai tuhume ka da shi kar kai wannan abu ashe kun ga ya kamata ƴan uwa mu zo mu fahimci yadda rayuwar addini take mu tsaya mu bi Allah don wani abin da Allah ya maka to kar wannan abin ya zama dalilin halakarka in ƙarfi Allah ya baka kai amfani da ƙarfinka wajen neman yardar Allah in dukiya Allah ya baka kai amfani da dukiyarka wajen neman yardar Allah idan mulki Allah ya baka kai amfani da mulkinka wajen neman yardar Allah duk abin da Allah ya baka to kai kokari kai amfani da shi wajen neman yardar Allah bi wanda duniya ba ta da tabbas ba ta da tabbas gabaninka an yi irin ka dubu sun wuce duk abin da kake yi akwai irin ka dubu sun wuce in tsiya kake ji an yi irin ka matsiyata mutum dubu sun wuce idan kirki kake ji an yi irin ka masu kirki guda dubu sun wuce su daka shi ya kamata mutum ya tsaya ya abin kirki domin me shi ma a ba da misali da shi wannan aya tana gwada mana cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana kewaye da dukkan abin da muke yi babu abin da za mu yi ya fita wajen ilimin Allah ko babu abin da za mu aikata ya zama Allah bai san da shi ba da haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye Allah mu kiyaye Allah in mun kiyaye Allah Allah zai kiyaye mu amma in muka ƙi muka shiga cikin abin da Allah ya hana to Allah kuma ya tashi kama mutane kamunsa daban ne kamunsa mai tsanani ne abadan bai da aka yi kaza ko وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد haka Allah ya tashi kama mutum wato ba za ka san yadda Allah zai kama mutum ba sai ya kama shi kama mai tsanani mai raɗaɗin gaske haka Allah yake kama mutane shi sa zai ga sai a tsora mutum wata jinya in an bar shi zai rayu kenan tsora masa wata jinya ya ta fama ya ta fama ya ta fama in Allah ya sa mutumin kirki ne watakila jinyar ta sa ya tuba ya nemi gafarar Allah ta zama masa dalilin samun rahama in kuma shaidani ne wasu shaidanun su zo su kewaye shi su hana shi fahimta sai ta ba zuga ya cewa ai suwa da ne suka sa maka hannu ai suwa da ne suka yi maka kaza ka sake halaka halaka saman halaka Allah ya kare mu Allah ya ce summa atba'a sababa sannan sai zulkarnaini ya sake bin wannan dalili din ai summa sara zulkarnaini akidan biturki sai zulkarnaini ya kasance ya yi riko da tafarki wal asbab da kuma hanyoyi wannan da yake bi ya kai ga cimma manufarsa ya ci gaba da yawonsa da yake a duniya tunda Allah ya hore masa da ka sai sake ɗaukan wani tafarki ya bi wannan tafarki shine Allah ya ce hatta idza balaga baina saddaini sai da ya kai warware da aka sa wata katanga waje da min dunihi ma qauma sai ya samu wasu mutane a wannan wurin la ya kadu na ya kahuna kaula ba sa iya fahimtar magana ba sa fahimtar magana da watan fahimta hatta idza wasala ila ma bainal jabalain sai da yaje gurin da yake a tsakanin waɗansu manya manyan duwatsu guda biyu hajizaini wanda suka shamaki suka iyaka tsakanin waɗannan da waɗannan lima wara'ahuma saboda abin da ke bayan su wajada min dunihi ma qauman sai ya samu su mutane la yakaduna ya'rifuna kalama gari asa iya fahimtar maganan wanin su idan kai ba a cikin yaran su kake ba to ba san abin da kake faɗa ba wannan kuma haka ne ko duk mutumin da ya je wata kabila ya shiga cikin su ai ba za su gane ba yaran su sai dai in in akwai wanda ya san wannan yaran amma in babu babu wanda zai san yaranka dan ka zulkalle ne yayi tafiya ya je wani tsakanin waɗansu manya-manyan duwatsu guda biyu sai ya ga wata ga wasu al'umma a cikin wannan a cikin wannan ware wannan al'umma ga irin halin da suke shine mala yake cewa ai istamarra zulqarnain fi sayri zulqarnain ya ci gaba da tafiyarsa hatta wasala ila mantika an sai da je wani nahiya ta kau baina hajizaini wanda take tsakanin wadansu sha iyakoki azimaini masu girma min aljabal da duwaqu wa wajada min wara'i hadain aljabalain sai ya samu a bayan wayannan duwaqu manya manya guda biyu kauman duwafa wasu mutane masu rauni fil fahmi wajen fahimta ba su da kwakwalwa mai karfi wanda in an yi magana za su iya fahimta ba su da yare yarensu su kaɗai abin da suka sani kenan da san wani yare ba eh wannan kuma yake gwada maka mai girman ubangiji Allah ya halicci ɗan adam sai ya sanya shi nahiya daban-daban bayan ya sa shi nahiya daban-daban kuma ya sa shi yare daban-daban bayan ya sa shi yare daban-daban kuma ya sanya shi ma mai kalar jikinsa ma daban-daban wadda don a gwada maka waye ubangiji sannan menene hakkinsa ka kiyaye na kiyaye mu kiyaye da ku ga Allah shi fara shi suke mana mai Allah ya yi sanya ku ya yi wallazina amanu inna khalaqnakum ko ya yi wannan su ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah ya ce ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halicce ku min dhakarin wa unsa daga namiji guda daya da mace kwaya daya bayan nan Allah ya ce waja'alnakum shu'uba sai muka sanya ku yanki yanki duniya yankin ta guda nawa ne guda shida ko tana da continent shida ko bakwai eh ana cewa bakwai ko wasu kuma su ce shida akwai Europe akwai North America akwai Asia akwai Africa akwai na Australia akwai na akwai North America mun faɗi wannan ko Southern America. Kunga waɗannan su ne nahiyoyi shi ne shi'o, sallah sanya ku yanki daban-daban, kowanne yanki kuma Allah ya musu wani abu da batu yake cewa peculiarities ɗinsu. Kai abubuwan da suka yi daidai da su, saboda Allah ya ajiye su a wajen. Kai in an kai ka wurin ba za ka iya rayuwa ba saboda akwai abin da aka halitta bai daidai da halittarka ba a wajen. shi ne sanya mutane shi'o mantika nahiya daban-daban sannan waka ba'ila ya sanya ku yare daban-daban wannan bahaushe ne wannan bayarbe ne wannan yamri ne wannan batangale ne wannan ainihin ibibiyo ne wannan ifik ne wannan ijo ne wannan izekiri ga sunan yare a najeriya ba ba za ka iya giya da su eh wannan kilba ne wannan tibi ne wannan jukun ne eh ga su nan sai ka gaji lissafa kusa wannan ilimin ma yanzu babu shi a yan firamare da sakandare ba za su san wannan ba me yasa saboda an cire tarihi da social studies a makarantu ko yara duk ba su san wannan ba da dynasties da aka yi wanda za a ce akwai dynasty ta yan jukun akwai ta kwararrafa akwai ta jaja ofobo su waye za duk babu yara mara su riwe su da duk salabus din an lalata shi ba ku san mazan jiya na ƙasa ba ba ku san irin mutanen da suke gwagwarmaya a yankuna wuri daban-daban ba in ka je gari aka kira wannan gurin misali in ka je zaria akwai tudun jukun baka san me dalilin aka sa gurin sunan tudun jikun eh in ka je Kano akwai anguwanni zaka je an ce me ya kasu ko an ce wani kaza ko an ce kaza baka san me yasa aka je duka wayannan abubuwa an kauda su a cikin mutane to Allah ta'ala ya halicci mutane ya sanya su yankuna daban-daban ya sanya su kabila daban-daban Allah ya ce yayi haka ne ba dan koyi ba lita'arafu don ku san junanku ba sai Allah ya ce duka wannan ba shi ake kula ba a wajen ubangiji me ake kula da shi kiyaye dokokin Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa daraja a wajen Allah a cikin ku shine wanda yafi kiyaye dokokin Allah da kun ga ashe ya kamata mu fahimci cewa Allah ta'ala shine mai girma shine ya halicci duk wani abin da dan adam yake gani duk girman mai girma da ya gani to Allah ne ya halicce shi daga girman sa kare razana ka kuma kare hana ka biyayya ga Allah shi sa nan ya ce sai ya je wata mantika wadda ta faru a tsakanin waɗansu duwatsu manya-manya ko jada min wara ya hadai da jibalain sai samu a bayan waɗannan duwatsu ƙauman du'afa fil fahm wasu mutane masu rauni wajen fahimta la ya kaduna ya famuna al-kalam ba sa iya fahimtar magana amma nawa gairu wanda bai cikin su wannan ai shine zahiri ko ko yanzu ka tafi wani lahiya ka je cikin wata kabila a Najeriya ma ba ko ina ban kai magana ba za a sani amma inda za a ga wannan zahiri sai ka je aikin haji kai mana nan ne za a gare ka ga kabilu daban-daban mutum yana ganin ka ce Najeriya sai Najeriya ya ka ji kenan ba turanci ba larabci kai ko baka san daga yana ya fito ba baka san ma yaransa amma kuma yana son ka kana son eh da haka wanda zai karantar da kai ubangiji shine mai iko yana ganin ka ce kaza sai tambaye ka kaza kawai ya abin da zai zai ya fi abin da ce la ya kanuna ya famuna kalama gairi ba sa iya fahimtar yaran wani su wanda bai cikin su in ya zo ya magana ba sa fahimta wala yufhamu kalamuhum su ma kowa fahimtar maganar su illa bi su'ubati malaki sai da wahala sai ka jima kana koyon yare shi sa in ka je cikin mutane ka koyi yare kar ka zauna ba ka iya ba eh za ka samu sauki an ce man alima lugata qaumin amina min makrihi duk wanda ya san yaren mutane to ya amintu daga makircinsu za ka karkaje wani wale kai ta zaman banza baka iya yaran sai a kashe ka baka sani sai a cuce ka baka sani sai a faɗi magana a kanka baka san me ake faɗawa amma in ka je wale ka koya bi sababi ikhtilafi lugatin yace wannan kuma yana faruwa ne a dalilin sabanin yaran da suke ji wa bodihim an mukalalatil umam da su nisan da suka yi ba za iya samun cuɗanya da mutane kasa duk wanda yake zaune a garin su ba abin da zai sani a iya mutanen ka ka sani ba to me ka sani a rayuwa a babu wannan yana gwada mana cewa mutum ya fita ya yawo in ma ba ka da damar yawo ka yi abin da usaimin ya faɗa ya ce siro fil ardi da Allah ya ce siro fil ardi ya ce ko a cikin littattafai ka yawo ba ka da kuɗin da za ka je ka hau jirgi ka tafi wannan ƙasa ka tafi wancan ƙasa je ka sai littattafai ka yi karatu za ka san duk ƙasashen har labari za ka bayar da anguwanni da titika da sauransu wayanda suke karatun ilimi na turanci da sauransu suka karanta nobels irin na da jami'adin ce ina ya je an ce bai taɓa zuwa ko ina ba yana nan a wani street a America amma duk kasar da yake so ya faɗi labari da layikanta da komai sai ya maka kuma ya rubutu ka fahimta haka ne ya yi siro fil ardi a cikin mai littattafai ya san duniya ya san komai su da ka dan uwa kar mu zauna ba ma karatu wannan yana gwada mana wajibi ne mu tashi mu koyi yare mu koyi ilimi ba a zama babu ilimi sai tashi ya nemi ilimi ya san abubuwa wa'anda suke wadda shari'a ta kallafa maka abu na farko sanin shari'a kai kokari ka san shari'ar addininka kar ka zama wawa baka san me kake ba a addini a zo a ce menene hukuncin abu kaza baka sani ba wannan ba daidai bane ya ake yin kaza baka sani ba wannan ba daidai bane musamman ma a wannan zamani da Allah ya kawo mana hanyoyin samun ilimi ga sunan da yawa mafi kusaci da mutane shine roba irin yawan darussan da ake yi a masallatayya a garuruwa a nan garin namu yanzu za ka samu masallaci sun fi nawa tsakanin magariba da isha duk ana ta darasi ana koya mutane ilimi yadda za su san shari'a yadda za su san kaza yadda za su san kaza to in mutum kaga bai samu ilimi ba to jami'an ko yace ka zama malami hanyar da ake neman ilimi in bai ba ka zama almajiri in wannan bai samu ba ka zama mai yawan tambaya in wannan bai ba ka zama mai saurare ka dinga zuwa gun da ake yin abun kana saurara ai yace min dunihima to me ma'anar min dunihima ai min amamis saddai a tsakanin a gaban wa'annan duwatsun au min wara'au ko kuma ta bayan wa'annan duwatsun da yace ya je ya ga waɗansu mutane wayannan mutanen ko dai ya same su a gaban dutsen wayannan duwatsu ko kuma ya same su a bayan wayannan duwatsu din na fatan fahimta la yakaduna ay la yafhamuna al-kalama illa qalilan ba sa iya fahimtar magana da aka yi sai dan kadan bi sababi ikhtilafi luga a dalilin sabanin yare da aka samu aw dhaf idrak ko kuma raunin fahimta mana mutum baya da baya da fahimta mai ƙarfi fahimtar su zama mai rauni wannan tana iya sa a ta magana baka ganewa in ba wannan ba awil asla ko kuma ne santar ka da kai daga mutane ka iti tali baka cikin mutane da kun ga wanda ya ware gefe to bai sanin komi wannan yana gwada mana ƴan uwa kar mu dinga zama a gefe in ana harka ta addini ko ana harka ta ilimi to ya zama da kai ake yi domin wanda ya koma gefe ba abin da zai sani ana so kuma a ce kullum kana kana samun ilimi shine abin da ake so shi mutum kullum so ake yana cikin samun karuwa ta ilimi shi sa mai ta'alimi ya kama mana wani beti yace ta'allam fa innal ilma zainul li ahli yace ka nemi sani domin shi sani ado ne ga ma'abotansa. Ya ce, ka nemi sani, domin sani ado ne ga masu shi. Da kaga kenan karka zauna ba ka neman ilimi sai zama na baka dace da abin da ake ainihin nema ba. Da wannan aya tana gwada mana cewa mai lalle ɗan adam kar ya zauna baya asalin neman ilimi. shi sa al-Imam Ibn Kathir a tafsirinsa da yazo zai fassara wannan aya yace ai shi zulkarnaini annahu wasala ila bainal jabalain ya je har zuwa tsakanin duwatsu guda biyun nan wa waje da qauman hunaka sai ga waɗansu mutane anan anan wajen qalu fi gayatil bas suna cikin matuƙa na jahilci ba su da komai la yakaduna yafhuna al-kalam an-nas ba sa iya fahimtar maganar mutane wala yafhamu nasu kalamu ko mutane ba su fahimtar maganar su ibnu kasir yace wannan ko ya faru ne a dalilin yaran su akwai bambanci ba yaran asalin ba iya yaran su ba su ko ba su iya yaran wani ba bayan nan sai yace wa bu'dihim anil hadarat da kuma ne san nesan ta kansu da suka yi daga ainihin habara in an ce hadara shine ci gaba na yau da gobe idan baka shiga gurin da ake samun ci gaba na yau da gobe to wannan zai iya sa ka zama baka san me kake sai ai magana baka gane ba sai a faɗi wani abu baka san me ake faɗa ba ta watan fahimta yawa sai a zo a yi jawabi ba ka sani ba yanzu misali wanda bai bibiyar abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa abba zai gane matsayin ƙasarsa ba. Bari ba ku misali, duk sarakuna na inyamurai, gaba ɗayansu sun haɗu sun ce a sakin Namdi Kano. amma mu musulmai sarakunan mu na arewa wa aka kama suka ce a sake shi kaga kenan ba mu da fahimtar rayuwa kuma waɗannan da ake kama muƙaddara ɓarayi ne tubun satar da suke sai sun maka amfani haka ne ha za su maka amfani to su an kama nasu suna bibiya su karɓo su muna mu an basu an kama wancan an yi wa wancan shari an yi wa wancan kaza an yi wa wancan kaza gobe sai ku waye gari ba ku da wani wanda za ku rike za a gaba saboda duk an aibata su a idanu wa kuna ganin da gaske haka ne saboda ba ku da wayo ba ku da dabarar duniya ba a ce ka goyi bayan zalunci da azalimi ba amma dai idan abu ya zo wadda ake wata irin siyasa to kuma sai ku don ku kare martabar yankin ku kare martabar al'ummar ku ku kare martabar kanku kar ku bari a cin muku ku ga irin wayannan abubuwan mu ko ba ma mai da hankali a kansu haka shine malam yace wa haula'i yace kaga wayannan humul qaumul ladhina ishtaqaw ilayhi min fasadi yajuj wa majuj yace wayannan mutane da shi zulkarnain yaje cikin su su da suka kawo kuka wajen sa saboda barnar da yajuj wa majuj suke yi a yankin da su shi sa malamai suka ce wannan yana daga cikin dalili da yasa ainihin me za a samu magana akan yajuju wa majuju su suka kawo tambaya ko kuka akan cewa ga fa abin da yajuju wa majuju suke musu isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu je mu karanta abin da za mu zo mu ji na yajuju wa majuju din za mu karanta wannan hadisi na Zainab binti Jashi ita Zainab binti Jashin take cewa da kala alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqulu tace wata ran manzon Allah ya shigo mana gida sai muka ji shi na cewa wailul lil arabi min sharrin qad istaraba futiha al yawma min radim yajuj wa majuj مثل هكذا وهلق إبهامه بالتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثرت الكبس هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وانا حديث امام امام البخاري ده امام مسلم كفتر شيء زينب تكي cewa wata ran suna zaune sai manzo Allah ya shigo musu gida yana cewa bane ya tabbata ga larabawa saboda wani abu na sharri da yake kokarin faruwa ko zai faru yace mata yau an bude wata kofa daga cikin kofofi da ya juju ba juju za shi go duniya sai ya hada dan yatsansa wannan da wannan sai haka kaman wannan fadin haka aka bude kofar annabi yana bada labarin cewa to fitina ta kusan shigowa duniya masifa ta shigowa duniya saboda wannan abu ita Zainabu sai ta ji ta ce ya manzon Allah za a halakar da mu a cikin mu akwai mutanen kirki sai manzon Allah ya ce mata na'am eh amma akwai dalili idza kasural kabs idan datti ya yawaita shi ne zunubi in saƙo ya yawa a cikin mutane to za a halakar da su duk lokacin da saƙo ya yawaita a cikin mutane to wannan saƙon zai zama dalilin da za a halakar da mutane da ku ga shi sa su suka kawo kukan sojin zulkarne ne cewa gafa abin da ya juju wa majusu ka karanta ko suka ce kalu ya zalkar ne ne ka ce ya kai zalkar ne inda ya juja suka ce lalle kaga ya juja wa maju da maju mufsidu na fil ardi suna barna a bayan kasa ta hanyar zalunci da kisan mutane da cutan mutane da ɗebe kayansu da yin abubuwa da dama gashi nan nau'in barna daban-daban sai suka ce mufsiduna fil ardi suna barna a bayan ƙasa fa hal naj'alu laka karjan shin ba ma baka wani lada ba ko haraji wanda zamu biya ka ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ta yadda zaka sanya wani katanga a tsakanin mu da su ba za su dinga shigo mana ba mu samu magani mu samu kariya daga sharrin su ai shine malam mai tafsiri yace qalu ya zal qarnain sai suka ce ya kai zal qarnain inda ya juja wa majuj suka ce lalle ya juja wa da majuj kuma ummatani yace wayannan wadansu al'ummatani al'umma ne guda biyu azimatani ba su girma min bani adam sai suna cikin yayan annabi adam ba wata halitta ne da ba su ma mutane ne mutane ne yace mufsiduna fil ardi suna barna a bayan ƙasa belakil har ta hanyar ainihin lalata amfanin gona duk abincin da mutane za su sai su bi su sassare su lalata shi wannan sili da iri irin da za ku yi amfani da shi ku rayu sai su duk su kashe irin dabbobi irin mutane irin amfanin gona su ne annasul ku sai a bi a lalata su ta ce fa hal naj'alu laka ajran shin ba ma sa maka wani lada ba wa tajma'u lana laka mutala maka malan dukiya ala an taj'ala bainana sai a dalilin da zaka sanya a tsakanin wa bainahum da su hajizan ka sa wani shamaki yahulu bainana wa bainahum wanda zai shamakanta tsakanin mu da su suna neman su ji me zai ce ta ku gashi ya jujo ma jusa da barna wato in ƙarshen duniya ta zo akwai wasu abubuwa manya-manya guda biyar da za su faru wanda daga su kuma duniya ta zauna lafiya bayan wayannan abubuwan sun ƙare to kuma duk wanda zai rayu a duniya shikenan ya zama dan wuta da farko za a samu fitowar dujal bayan dujal ya fito sai ya jujo majuju su biyo baya bayan wannan sai bayanan annabi isa alayhi salatu wassalam wanda annabi isa eh ya dujal in ya bayyana sai annabi isa ya bayyana dujal zai zo ya kwana 40 ko wata guda a wannan duniya kwanan farko daidai yake da shekara guda kwanansa ɗaya da zai na faro daidai yake da shekara guda to haka kwanakin za su dinga sauka kwanaki uku na farko da zai yi sun sha bamban da sauran kwanaki sauran kwanaki 27 din daidai suke da normal kwanaki da muka saba idan ya bayyana to Allah ta'ala zai sauko da annabi Isa alaihi salatu wassalam a ƙasar can Palestine wanda ake wannan rigima din da anan zai sauko a cikin wannan masallaci na Kudus akwai wata kofa da ake kiranta babu luddin ta wannan kofar Allah zai sauko da shi idan ya sauko zai yawo a duniya yana neman dujal dan zai kashe shi haka kuma annabi Isa yana da numfashinsa duk mutumin girki in ya shaki numfashinsa zai ci gaba da rayuwa in mutumin banza ya shaki numfashin zai mutu to zai wannan zai yawo ya samu ainihin wa injila ya kashe shi to bayan an yi wannan kuma sai ya juju ma juju su zo sai su shigo duniya su cinye komi su shanye komi ta annabi isa alaihi salatu wassalam da sauran bayin allah an tabbatar da cewa wata rijiya zai shiga da sauran jama'a kuma zai fito ya roƙi Allah Allah ya kashe su ya jujo ma duk duniya za ta cika da wari da ɗoyi a rasa ya za a yi da Allah ya turo wasu halittu kamar tsuntsaye sai su ɗauke dugawawwakin a bai da su can bayan duwatsu sannan kuma sai a yi ruwan sama sai a wanke duniya bayan an wanke ta ta zauna lafiya sai kuma a shimfiɗa shari'ar musulunci annabi isa alaihi salatu wassalam sai zo ya hukunci a mutane da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a yi wannan shekaru ana bin Allah to in wannan ya wuce shikenan kuma sauran wanda zai saura a duniya babu mutumin kirki kun ga wannan masifa ce to ya jujo ma juju yana daga cikin alamomi manya-manya na alkiyama yana daga cikin alamomi manya-manya na ainihin tashin alkiyama shi da suka samu sun karne ne suka faɗa masa zai ce kala ma makkan ne fihi rabbi kai ko na karanta ko ba to a to shi kenan tunda ba karanta ba ga lokaci yayi sai mu tsaya nan ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wani ya rubuto takarda yace yake cewa wai assalamu alaikum ya malam an ce akwai wata ƙasa a duniya da ake yi musu dare wata shida rana wata shida har a ce shi dilkarneni ya kai wannan ƙasar zuwa wa'azi bari ba sai ya je wa'azin ba amma dai na san a nashin turai akwai jihohi ko kasashe da suke experience din wata shida rana wata shida dare suke experience din abin da muka faɗa na midnight song da sauransu kaman norway kaman finland kaman irin su belgium irin su russia da sauransu duk sa experience din waɗannan abubuwa da wata fahimta wani ware wata shida a cikin rana ya wata shida a cikin hasken dare wani lokaci kuma da rana da watan su haɗu a gu ɗaya in kai ba a gurin aka halicce ka ba baka san a wane yanayi kake ba shin yanzu a dare nake ko a rana nake sai ka samu ƴan gwanan sun ce yanzu a cikin dare muke ko a yanzu a rana muke ina watan fahimta to idan irin wayannan kasashe irin su Finland su Norway irin su Spain, Belgium da sauran waɗansu kasashe da suke waɗannan yankunan duk suna experiencing wannan abubuwa ɗin. Amma ya ce Zulkarnain ya je wajen da wa'azi gaskiya ban sani. Wannan ban sani. Na? Babu. Okay. Ya ce ya suke yin azumin su. A yadda kake yin naka. ai kai ne ya zama ba normal ba abun ka ko yawa su normal ne abun su so da haka sai dai kawai za a samu bambancin awanni akwai gudu suke awa takwas ma sun sha ruwa akwai gudu suke awa ashirin da hudu kafin su sha ruwa ka gane ya danganta da gunda kake ne kawai yanzu mu awa nawa muke awa sha biyu ko ka gani a nan Najeriya ba akwai gudu suke kaiwa awa nawa sha uku kamar yanzu wanda muke wanda suke yankunan Maiduguri da sauransu ai ba su wuce awa sha biyu ba amma wanda suke Lagos da sauransu irin su Zamfara ka gani so ya danganta da inda kake amma azumin ka iri ɗaya ne abinda suka yi shi za ka yi wallahu a'lam wannan rubutunsa gaskiya ne za ka iya karanta ni ba zai a wanda ya ce wai yana so zai ƙara aure amma iyalinsa ta ta da hankalinta cewa sai dai ya sake ta ta ba za ta iya zama da wata mace ba don haka nake neman ƴan uwa su sanya ni cikin addu'a aiki shi ne ma yana da kyau a sa ka addu'a Allah ya baka nasara amma dai ba haka daina ba yawa ta fahimta shi sa ka san mu abin da yake cutar da mu guda ɗaya ne wani abu sai kai ka ɗauka kamar shari'a kai ko ba shari'a ba ne annabi da zai aure bai taɓa faɗa wa matansa ba sai dai ya gama ci kawai ina watan fahimta yawa ba ruwanka da sai ka je ka gaya wa ina watan fahimta yawa ba wai ba sunna bane ka je ka ce wa matanka zan yi aure ko kun ga wata ba annabi ne zai aure ta ita fa ba a gidan ma take ba annabi ne yazo zai aure ta amma sai da ta faɗi wata magana bai tace tace ya a ga yawa manzon Allah tana da waɗansu abu guda uku in zai yi aurenta shikenan a cikin sai tace tana da tsananin kishi a gaya masa in zai aure ta tana da tsananin kishi za ka karka ɗauka matar ka kawai za ka ci bulus ka yi aure ba ta sada maka hankali ba ba zai yi ba in ta raza za ka kaga kare shi kinan ba za ka iya yi eh ba amma in ka jajirce sai ku zo ku zauna in Allah ya sa albarka a zaman aka yi zaman lafiya sai kaga ta fi kowa jin daɗin auren saboda ɗawainiya za ta sauƙaƙa a gare ta amma in ta maka barazana kuma ka tsorata ka hakura shi kenan kuma kai da kari sai Allah masha Allah ba za mu ce ba za ka yi ba ko ba za ka karanta ne wannan yace shi zai iya azumi ne ko sadaka ko yanka akan Allah ya bashi nasara akan kwallon kafa wannan wannan wasa yake kawai bashi wasa da a gani Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقي عنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئن من عليك تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Allah muna tawassuli da wannan haduwa muna roƙonka ya Allah wanda yake da wata bukata ko damuwa a cikin mu ko wajen mu Allah kowa ka biya masa ka warware masa kuma damuwarsa Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su da lafiya muna roƙonka Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu ikon sarrafa lafiyar wajen yi maka biyayya Allah ka shigar da ƴaƴayenmu Allah ka sa su zama mutanen ƙwarai Allah ka sa albarka a rayuwarsu Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ka zaunar mana da ita lafiya Allah ka yada arziki da yalwarsa a cikin rayuwar ƙasar nan. Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka isar mana akan sharrin sa. Duk wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka isar mana da alkhairi ka shiryar da mu da mu da mu da shi baki daya. Allah ka azurta mu da jihar Katago. Allah ka azurta mu da jihar Katago. Ka sada mu da duk da alkhairin da jiha take zuwa da shi. Ka raba mu da dukkan sharrin da jiha take zuwa da shi. Allah muna roƙonka ka kyautata ƙarshen mu. Allah ‘yan uwanmu da suka rasu suka riga mu gidan gaskiya da malumanmu da iyayenmu da abokanmu da sauran bayan Allah Allah ka gafarta musu Allah ka kai rahama cikin kabarinsu Allah mu da muke raye Allah ka raya mu da imani ka karɓi rayuwar mu a musulunci Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin